karshen shafi ko alƙa'ida ta sani annahum yaquluna ma da aunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talab al-qurbati wa shafa'a ko to kun san muka ce malami yayi mana bayani akan ka'ida ta farko yace mu sani su waɗannan da ibada ba a ce mata yawa da ce fa yanzu a rabta annan la khalaqaka li ibadatihi ba alam anna al ibadata la tusamma ibadata illa ma tawhid ka sani ibada ba a ce mata ibada sai ka kade ta Allah kama anna salata la tusamma salatan illa ma qahara kama yadda sallah ba a ce mata sallah sai dai ta da tsalki fa idza dakhala shirku fil ibadati fasad in shirka ta shiga cikin ibada to ibada ta bace kal hadas idza dakhala fi salati fi dahara hakanan idan hadasi ya shiga cikin ɗahara shi ma wannan ɗahara ta lalace mutum ne ya yi alwala sai ya yi rihi ko ya yi tsari ai kaga alwala ta kare to haka nan idan mutum ya yi shirka cikin ibada ibada ta lalace to mai wannan shirka kamar yadda satin da ya wuce na ɗanyi mana bayani cewa ita shirka nan wata kasu kashi kashi kun gane shirka ta kasu kashi kashi wanda kuma duk waɗannan kasu-kasan nan in sun cika suna fata ibada su. a takaice za mu kawo mana ma guda biyar daga cikin shirka kaloli guda biyar wanda duk ɗaya daga cikin sun shiga cikin ibada ibada ta rushe ta lalace maimakon mutum ya samu lada ta zunubi ma zai samu ƙarshen ta da zai iya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya na farko dai akwai a shirkul akbar shirkul akbar ita ce shirka mafi girma a ce shirkar da mutum zai bauta ma wani Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima a wata aya wata aya ko faqad dhalla dhalalan ba'ida da cikin suratul nisa'i aya ta farko tana cikin suratul nisa'i aya ta 48 aya ta biyu tana cikin suratul nisa'i aya 116 to wannan ita ce shirkul akbar wadda Allah Allah da kai ne tun da duniya ya faɗa mana bai gafarta mu duk wanda ya haɗa shi da matariwa amma duk abin da bai kai shirka ba Allah na iya gafarta shi amma shi ma ga wanda su sana akwai a shirkul asbar shirka karama wanda manzo Allah ya ce akhaf ma akhafu ala ummati a shirkul asbar yace mafi tsoron abin da ka ji ma al'umma ta tsoron shi mafi girma abin da ka ji ma al'umma ta tsoron shi shine karamar shirka eh manzo Allah ce arriya shine eh ashirkul asghar arriya dai manzo Allah ce riya sai sabai su ce menene riya sai ce ashirkul asghar ita riya ita ce shirka karama ita riya ba wani Allah zaka bauta ma ba a Allah zaka bauta ma amman ta hanyar bauta Allah kana son ka birge wani kana son ka ba wani haushi kana son wani ya yabe ka kana son ka samu daukaka akan wannan to wannan shine shirkal asghar lalle Allah ka bauta ma amma ibadar ta haka kuma baka nufaci Allah dirata da ita ba yalla ka nufaci wani da ita dirata ko kuma ka kasa kashi biyu ka ba Allah rabi ka ba wani rabi shine aka ce ma ita wannan shirka asgar ta kasu kashi biyu akwai arriya akwai kuma as-sum'a arriya shine duk abin da zaka yi dan a gani da idanu sai kai dan ka birge wani ko don wani ya beka ko don ka samu wata dauka ko don wani abu ko don ka ba wani haushi mu dauka abin da ake gani da idanu kamar mu dauke yin sadaka sai ka yi sadaka dan ka birge wani ko dan a ce kai mai sadaka ne ko da wani abu makamancin su ko to shi ake ma arriya duk abin da ija ga gani sai ka yi shi eh Allah ya ce ayi kayi din bisa ga wani Allah amma baka nuna ta Allah da shi ko ka raba biyu to sai as-sum'a as-sum'a shi ko shine abin da ba a gani da idanu amma ana shi da kunni sai ka yi dan ka birge wani ko dan ka ba wani haushi ko dan wata manufa can da ba dai wanda kai ka sani sai mu ba da misali mu ce kamar a ɗauki wa'azi sai ka zo kana wa'azi don ka birge mutane sai ka zo kana wa'azi don ka ba wani haushi tun da shi abu ne wanda da kunni ake ji ko ko ba haka ba ko ka zo kana karatu dan ka birge wani tun da ka karatu ai dai duk da kunni ake ji to wannan shine as-sum'a abinda ake ji da kunni to waɗanga nan duk in baka yi dan Allah ba baka tsarkace zuciyarka ba tsakaninka da Allah to za ka yi shirka kuma wannan shirkar za ta iya zama sanadin mutum ma shi da saboda ibnu qayyim al-jawziya ko in ce ibnu taymiya yace da Allah subhanahu wata'ala yace baya gafarta ma duk wanda ya hada shi da matari Allah bai bambance bai ce karama ko babba ta yi shirka kawai kenan sai yace duk wata shirka ta shige cikin kawai idan duk wata shirka da kai ko babba ko karama ta tsaye da kai addinin musulmi dan Allah bai bambanta ba bai ce a babbar shirka ga hidda ka ba karama ba ta hidda ka mun gane kenan ko to mun ji shirka kala biyu ko al-akbar da al-asghar sana akwai shirku ta'a shirku ta'a shine abinda wani ya baka umurni ya ci karo da na Allah da na manzon Allah sai ka ajina Allah da na manzon Allah ka bina shi to wannan kayan Allah shirka muna gaya ko shi ne wani sahabi kamiyyar musulun tana ana ce mai adibin atsa'i kirista ne sai zo da cross salib a wuyan shi na zinariya mai tsada cross rataye da wuyan shi na zinariya mai tsada yace wurin manzo Allah zo yace manzo Allah sallallahu wata aya ta sabka a cikin Qur'ani kasan su Yahudawa suna da ilimin ha Qur'ani yace wata aya ta sabka cikin Qur'ani tana zargin mu da cewa muna bauta mu shugabannin mu mu kuma ga inda muka bauta musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamna yace alaysa yahilluna lakum ma harrama Allah fatuhilluna shin su wayannan shugabannin naku ba su halatta muku abinda Allah ya haramta amma sai ku bi umarnin su halatta abin wa yuharrimunakum ma halalla Allah fatuhilluna sannan su haramta muku abinda Allah ya ce halal ne su amma su ce muku haram na kuma ku tsayi ku tsayin daka bisa ga haram din nan sai ce inda wannan kan muna yi sai manzo Allah ce fatilka ibadatu to ai wannan yace bautar su kenan duk wanda ya baka umurni da ya sa amana Allah da manzo Allah ka bi shi ka bar Allah da manzo Allah kai kai mai ibada ka bauta mishi to shi na kuma shirku da duk wannan suna cewa da ke hitar da mutum musulunci kenan mu gane shirkar tan tunda manzo ai malam yace muna in shirka ta shiga cikin ibada za ta bata ta irin yadda in najisa ta shiga cikin tsarki za ta bata shi yana ya kamata shirkan nan musanta mu misance babu abu mafi haɗari ga ɗan adam irin a ce bai san abin da zai sawa shi fada ma shirka ba shirka na shi fata addini shi bai sani yana na Allah Allah ce allazi ne hasabuna annahum yusinuna sun'a suna damanin suna kyautata aiki a shi aiki nasu ba aiki baban giyo Allah ya kare to sai abu na na hudu mun wade shirka kashi kashi uku ko sai shirkul muhabba akwai kuma shirkul muhabba shirkul mahabba ya tace ita kuma ka so wani abu he da yadda kake son Allah da manzon shi Allah ya ce minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai masu rika wasu kishiyoyi su sa ma Allah kishiyoyi suna so waɗannan iri yadda suke son Allah ma'ana da Allah zai ba da umarni da doka ko manzon Allah to su ma waɗannan yan sun ba su umarni da doka za su bi to wannan shi ma shirkul muhabba lalle ka so abu wanda shari'a ta jarje ma ka so shi ba haramun bane amma in ka so shi heda son Allah ko ka so shi heda son manzo Allah ko ka so shi heda son da kake ma addinin Allah to wannan kayan shirka ga Allah shi asa Allah subhanahu wataala da ya kawo wasu nau'o'i guda takwas na jin daɗin duniya sai ce بل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تبصرونها ومساكن ترضها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قالت فتربصوا إن دي ودن أبوا قدا تقوس دا إيايانكم دا آيانكم da matekunku da danginku da kasuwanci da gine-gine da kun kai waɗanda abuwa su kun kai soyayya da son Allah sun da kai ma Allah da manzonsa da jihadi na ɗan kalmar Allah to ku je ku yi daku ma'ana ku jira abin da zai bi ba da Allah ce Allah la yadil qawl fasikin Allah bai shirda fasikai wannan ya nuna wanda suke hakan sun yi fasikancin da ya taso addini in dai sun so waɗanda abu haire da suka san Allah da manzon Allah ko kuma addinin Allah mun gane kenan ko wannan shine shirkul mahabba ka so abu yadda da ka san Allah ko manzon Allah ko addinin Allah da zarar ka so shi yadda haka to kai shirka shirka ta mahabba wannan zai rushe maka ibadarka ba sani ba yana duk abin da za ka so ya zama ƙasa da son Allah ƙasa da son manzo Allah ƙasa da son addinin Allah sai abu na gaba shine shirkul khafi akwai shirka na ma shirkul khafi shirkul khafi shine shi kuma zaka hadi abu sai ka hada Allah da wani misali zaka cewa wani sahabi ne yazo yace ma sha Allahu wa shi'ta yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya so ka so kaga ya hada Allah da manzo Allah ko sai manzo Allah ya ce ma sha Allah wahda abinda Allah ya so shi kadai sai hana wannan sahabi ya sake gayin wannan magana muna gane kina ko sannan wani mawaki ya zo yana rera baitutuka na waka yace wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadin yace a cikin yana bait yana yabon manzo Allah ne wa sai ce a cikin mu akwai annabin da ya sa abin da ya gudu sai matsala ce her kakka sake wani haka ina ga ba mata ba mawaƙin ma hassan bin sabi ya ce kakka sake haka domin ya haɗa allah da manzo allah don allah shi ne san gaibi amma ya ce kai annabi ya ce wa fina nabiyun ya alam ma fi gadin cikin mu akwai annabin da ya sa abin da ya gobe sai manzo allah hana shi gana kaga wannan shi ya ce ma shirkul kafi wani abu ne wanda in baka lura sai ga kaman ya boyuwa musamman mutu irin yan bida irin da suke bautan Allah suka ta duk abin da kace da da manzon Allah wa in dai baka ce Allah bane ba baka yi daidai kace kenan kaga su ta nan na suke yin abubuwan da suke bauta na ga manzon Allah shi yasa suka wuce gona da iri eh yawwa Allah kai gaban manzo eh gaban manzo to kaga wannan duk bai dace ba don su kaga dan Allah kai Allah zai kuka kai ma yawwa to kaga ni ko kenan to kaga to kaga ni ko to kenan annabi zai ba da lara kowa sannan ko eh sannan ko eh yau fi sabilillah ta madalla fi sabilillah ta tunda sarka ibada ta ana yin ibada gawa Allah kadai ba ai wani ibada an ba Allah ko annabi ko malaika ko wali ba ai mai ibada sai Allah kadai to sannan kaga daga cikin shi na suke tuwa mutum zai abun ga a bani dan Allah dan annabi kaga duk tana ciki a bani dan Allah dan annabi kaga in zaka bada kai tunda ibada zaka yi dan wa zaka basuwa dan Allah kaga shi wanda yace ba za ka bi umarni in ko ka bara dan Allah da annabi ka hada Allah da annabi kenan wuri wuri to wannan shi sai aka ce ma shirkul khafi shirka ta wadda take koya ko wani abu ya faru misali a ce mota za ta faduwa sai Allah ya bada iko sai mota ba ta fadi ba sai ka ce kai in ba dan dare ban ga ya kware ba to wannan bai yana cin shirkul khafi kaga ba maimakon ka ce in ba dan da Allah ya tsare mu ba sannan Allah ya sa direban yayi kaza yayi kaza da mun mun gashi domin shi Allah ba a haɗa shi da kowa ko ce za ka yi wani abu sai kawo da Allah ta misali kana ce kana ka ce ba don da Allah ya tsare mu ba sannan wane ya yi kaza sai ka ce sannan ba ka ce ba don da Allah ya tsare mu da wane ka haɗe su eh yawwa yawwa to ma in ko eh to ko da ma dai ka game su ka ce Allah da wani sai ka raba misali ko ka ce ba dan da Allah ya kaza ba sannan wani ya kaza ba dan da Allah ya sa ni sha maganin kuma Allah ya sa mai albarka ba da ban warke da misali sai ka sai ka raba ba a hadisu ba ka ta ba dan da Allah don shi Allah duk cikin abin da yake bai da mataimaki shi shi dina ga hadisi amma lahum minhum min ghayr wa ma lahu minhum min Allah sai bai da wani mai taimako duk abin da ka sani Allah bai bukata wani ya kama mai shi kare da gari kenan in za ka ci wani abu sai ka ci baran da Allah ya ba sannan abu kaza ya zama sanadi Allah ya sa wani abu ya zama sanadi ina fata mun gane to wannan